أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shida ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 25 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na babban malami al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala muna nan kan alkabiratu sadisatu ashara ghishu al'imam ar-ra'iyya wa zulmihi lahum babban zunubi na goma sha shida wanda yake magana akan albushi da shugabanni ko shugaba yake yi ga mabiyansa da kuma zalincin su shugabanni din wannan yana cikin babban zunubi wanda duk wanda yake shugaba ne ya kamata ya nisance shi na yi bayani a watan da ya gabata cewa ana maganar shugaba shugaba karkame da hankalinka akan wai shugaban kasa ake nufi ko gwamna ko ciyaman a kai ma a gidanka shugaba ne a makarantar ka ma shugaba ne a unguwar ka ma shugaba ne duk wanda Allah ya dora masa nauyin shugabantar mutum biyu uku hudu biyar kuma ya zo bai yi adalci a gudanar da su ba ko kuma son zuciya da ra'ayi ya ja shi a lokacin da yake gudanar da shugabancin gare su to zai zamanto sababi na halaka a gare shi shi sa magabata na kwarai an ruwaito cewa akwai malamin da wata rana yana wani gari shine babban malami ya aka ya aka yi wato alkalin garin sai Allah ya masa rasuwa babban alkali na garin sai Allah ya masa rasuwa to sai aka ce to yanzu a za a dora aka duba aka duba sai aka ga wannan babban malami da ke karantar da mutane shi ya kamata ya zama alƙalin sarki ya ce a je a kira shi a gaya masa cewa za a nada shi ya zama alƙali ya ci gaba da mutane hukunci saboda ba wanda ya kashe ilimi a zahiri kuma tsoron Allah sai ya tabbata wallahi malam ana gaya masa malam sai yanke da fitsarin jini fitsari na jini ya yi ta zubar da fitsari na jini saboda labarin ya firgita shi saboda ya san haɗarin alƙalanci hukunci wa mutane ka zama kai za ka zauna a kujera ka hukunci ka ɗaure wanda ka ga dama ka sake wanda ka ga dama a kawo maka labarai watakila daidai watakila karya ana baka albashi akan haka kana yawan mutane hukunci akwai haɗari annabin Allah Dawud da Allah ya ɗora masa nauyi sai da Allah ya ja mai kunne ya ce ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ko فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka kauce kada ka yi zalunci wani kuma da aka yi masa bayanin za a naɗa shi alƙalancin ya samu labari ai gobe za a naɗa shi cikin dare ya haɗa kayansa da shi da iyalansa gaba ɗaya suka gudu suka bar garin gaba ɗaya washe gari sai aka zo aka tarar da gidansa ya zama kofai to dama ba wani abu suka tara ba ni ne da kai muka tara kaya motoci ne kujeru ne kwanuka ne karafuna ne wane ne mene ko ba ka bari to su kuma a da kawai mutum yana rayuwa ne da dan makwancinsa sutura makwaya nawa ake da ita ba wani akwatina ba saboda haka da daddare ya ɗora kayansa a jaki da shi da matarsa da 'ya'yansa kut suka bar garin har yau ba a ji labarinsa ba ya gudu saboda kar a bashi alƙalanci mu yanzu nan a wannan jihar kwanan nan ana neman alkalai duka duka alkalai ke nema ba su wuce mutum ashirin ko talatin ba amma sai da aka samu afirkan sun fi ɗari hudu da wani abu kowa ya je da yan diplomarsa da ɗan islamic studies ɗinsa da ɗan ɗan ɗinsa wani ya je da ɗan digiri ɗinsa na islamic studies kowa ya ja mika alƙalanci ana nema ruwa a jallo yanzu sai an maka hanya ba ka samu to idan mutum zai yi adalci kuma ya yi da abin da Allah ya hukunta ba laifi da ya ce Allah ba da sa'a amma hadarin yadda ƙasar nan take akwai abin da kana zaune kana yin gaskiya daga sama za a turo takarda a ce ga yadda za ka yi idan kuma baka yi ba to kai kanka ka shiga uku yanzu sai su turo takardar su ce an sallame ka kuma dole ka yi zalincin ya zubillah to shine maza Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da zamu karanta mu dora na gaba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayakunu umara fasaqa jawara wa man saddaqahum bi kadhibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu ولن يرد علي الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لن تنالهم شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجاب فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال أيضا ومن أحدث حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي الحديث أيضا من لا يرحم لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال صلى الله عليه وسلم الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا waɗannan hadisai ne imamu zahabi ya kawo su ga sunan da yawa da suke magana akan haɗarin zalunci akan shugabanci da jagoranci na al'umma ka zama shugaba na mutane it's not easy fa a wajen Allah mana wato babban abu ne a wajen Allah kuma akwai lissafi da tambaya a kanka wani dan wana ba labari na shugabanci na kasuwa kawai kan ga cewa cewa da ake shugaba wani a cewa wani shugaban kasuwa ne na kaza saboda kamama da zai ta samu saboda alfarman da zai ta yi ta gaskiya da ta rashin gaskiya ka duba yanzu ɗalibai yanzu a jami'a shugabancin student union na jami'a ka duba yadda ɗalibai ake rikici a yi ta yawo da motoci ana campaign ana bi ku jefa wa wani fa su ma malaman jami'o'in shugabanci da ake nema na union na staff wani ne shugaba wani sakatare wani treasurer wani kuma yana nan shi kawai abin da yake nema treasurer yake so in dai zai contestant to treasurer zai contestant a yi taboris da mota ana ihu ana kame kame ana kulle kulle mutane duk sun canja ba su san yaya shugabanci yake ba ko sun sani rashin tsoron Allah ya rufe musu ido a kansila sai mutum ya je a sa a kashe mutum da yana neman kansila ciyaman local government duk sai mutum ya rindama wajen neman kujerar batta gwamna kan batta waye batta waye batta waye sauransu dole sai ka abin nan barna wani dan uwa ya fito dan majalisa yake gaya mun ya ce malam abun nan ba kyau ce muna nan ana zagayawa da mu kana zuwa wajen wani wai ainihin ana neman wato ana neman haɗin kansu wasu malamai ne kana zuwa za a ce da kai to zauna za a yi aiki eh ce a gabanka za a kawo kayan shirka na shaye-shaye da na shafe-shafe da na rataye-rataye sai a ce ga wannan za ka tafi da shi ya ce a ya a nan za ka yi da yawa ashirin kuma da hanyar shugabancin ma za a yi adalci to da dama dama amma Allah wadaran shugabancin da kafin ka same shi sai ka zama mushiriki sannan bayan ka same shi kuma babu tsayar da za ka yi mutane zalunci za ka kowa burinsa aljihunsa me zan samu to shine annabi ya bada labari irin waɗannan shugabanni ya ce sai kunu umara a fasata jawara za a yi lokacin da za a samu shugabanni fasikai masu zalunci mujirmai ba ni na faɗa ba annabin ku ne faɗa alaihi salatu wassalam fasaka jawara fasaka masu fasikanci jawara daga aljawr aljawr az-zulm az-zalimai magaryata manzo Allah ce duk wanda ya gaskata su akan ƙaryar da suke wa mutane wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lasu minhu ya gaskata su ƙarya ya gaskata su ba haka ake yi ba yanzu yanzu nan za a zo a sai airtime a tura wani a bashi yar dubu goma a ce je gidan rediyo ta ƙarya ai yayi kaza ai yayi kaza mai girmawa ne yayi kaza wannan kaza ma aka yi kuma duk ƙarya yake ya gama alale masa 10000 din sai sa aljihu a sa ya zagi wancan ya ci mutuncin wannan kuma bai yi ba haka ake kullum magarba kullum isha ya garin nan sai an yi karya a rediyo na ta jiyar da mutane karya wani kuma baya fashin jin wannan karyar alkawari ko masallaci ne ba a sallah da wuri ba sai ya tafi ya je ya kunna ya ji wannan yau ka ji kaza kuwa ba zai iya bacci ba bai ji wannan labarin ba na wancan gidan rediyon da ake faɗa makaryatan banza to gaskiya ne ake fada kai da gaji ka san ƙarya ne a kawo mutane malam wulakantattun mutane kazaman mutane su ne za su rinka bayani ana ji wani wawa ne ma bai iya magana yo yo yo shirme magana ma bai iya yi ba magana magana ma bai iya yi ba amma dole a hakan ne za a saurare su sai ka da ai an ce kaza ai wani ya jiran masa ai wani ya yi kaza shikenan kuma na gaya muku duk Najeriya ba abin da ake ba inda ake wannan abu irin nan garin wallahi Allah jihohin nan ba wanda ba wani gidan da za su bude wani yazo yana kiran wani yana cin mutuncin sa a ci mutuncin wani a faɗi mutuncin a zagi wani wannan yazo gobe ya rama jibi ma a dada kirawo wani yazo ya rama su suna samun kuɗi gidajen rediyon suna koya muku rashin mutunci ana kare azzalumai da Allah ya ce ba zai kuma ba zai zo min haudi na ba lan yari da alayyar haud tafki na ba zai zo ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce mutane guda biyu sun fi guda biyu wancan hadisi imam Ahmad ne ya rawaito shi bi isnadin fi fi Ibrahim ibn Nu'aym wanda Abu Hatim ya da'afa shi akwai riwayar imam Ahmad ai afwan akwai riwaya ta biyu wanda Allah ce sun fi biyu cikin al'umma ta ceto na ma bare same su ba sultanun zalumul gashum shugaba sarki azzalimi mai yawan algushi da mai wuce gona da iri a cikin addini يشهد عليهم ويتبرأ منهم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan ana samu a cikin shugabanni waɗanda suke jagorantar mutane kaga ba su da gaskiya a cikin lamarinsu amma Allah ya jarabi al'umma su ne shugabannin ya zo ya mutane shaida kaza kaza ku namu ne muna tare da ku jama'a daga baya zai barranta kuma gare su ya rabu da su numfashinsa ne kawai gaskiya abin da zai gaya ma ƙarya ne to ya zama manya su ne makareta aizance ya ɓaci damun sun ce rukuninta rashin mutunci ƙarya cin amana yaudara ha'inci dole wannan za ka yi siyasa a najeriya sai kai wannan sai dai kawai iya imanin ka dan takaita amma alkawari ne waɗannan abubuwan akwai su kuma ku tambayi masu yin za su gaya muku ƙarya dole sai ka shera ta dole sai an yi rashin mutunci a wani wurin dole sai an ci amanar wani kana tare da wani sai ka ce ai kana tare shi daga sai ku je ai ta mitin karfe 12 ake fara mitin a ce sai mun ture shi amma an kun haɗu kuma a ce ka bayar ka bayar ka bayar muna tare sai sa babban albarka za Allah ce wanda ya fi kowa azaba ran tashi alƙiyama hadisin Abu ya alawa tabrani albani ya inganta shi ya ce yace yace yace imamun ja'ir ashaddun nas azaban yawm al-qiyamah imamun ja'ir shugaba ja'iri shugaba azzalimi Allah ce ya ku mutane ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani akan mummuna kafin ku zo lokacin da za ku roƙi Allah fala yastajibu lakum ku roƙi Allah ba zai amsa muku ba kafin ku zo ku nemi gafarar ubangiji ba zai yafe muku ba wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfiru lakum da ba da misali ahbar cikin yahudawa malaman yahudawa da masu bauta a cikin nasara yayin da suka bar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar suka ƙiyin umarni da kyakkyawa suka ƙiyin hani akan mummuna suka miƙe kafa suka shantake la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim Allah sai ya tsine musu akan harshen annabawansu me laifin su sun miƙe kafa sun daina umarni da kyakkyawa sun daina umarni akan akan akan wato hani akan mummuna ثم عمهم بالبلاء سنة الله يقم يسدع بلائي حديث الطبراني حديث حسن ashe kin yin umarni da kyakkyawa a cikin al'umma da hani da mummuna a cikin al'umma shugaba ya ƙi yi wannan ko ya iya kafa masu yin wannan to zai iya ja masa masifa a shugabancinsa sai ka rufe ido ka tambaya ka ce a cikin mutanenka akwai ofishin al'amru bil ma'ruf wannan hanyar munkar a can akwai akwai ma sun shi yanzu ba kauye ne fa kai wai ko mitin aka zo ana mitin ka tashi kace a je ayi sallah sai a dauke ka ba kauye mitin fa musulmi ne kuma duk masu yi wallahi sallah ba za a tsaya yi ba sai mai karfin imani ne zai sulale kamar yana waya kamar zai kama ruwa ya je dan sallar sai dawo a boye saboda ka shugaban sai ya tashi saboda ba za ka tashi ba tunda shugaban bai tashi ba shi ko shugaban in za a kai magarba wallahi sai ku zauna ba ku yi azhar ba ku yi la'asar ba wallahi tallahi ba zai tashi ba ba abin da ya dame su kai ne addini ya dame ka in ai magana ce kaga malam kowa fa yana fa da musuluncin nan attaqwa hahuna wallahi ka take faɗa wai attaqwa hahuna wai taqwa anan take ka tsaya ai harka kawai taqwa tana cikin zuciya Allah ya sauke to wannan yana jawo la'anta ubangiji da kuma gamayewar bala'i wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da Allah zai saukar ba wai wanda suke zalunci ne kadai zai shafa ba idza ja'a albala'u ya ummu salihu wat talihu bala'i idan yazo yana gamawa da na kirki da na banza duka kokuwar da muke da jin jikin da muke yi har da masu imani da takawa a cikinmu masu sallar dare da azumin nafila su ma suna jin jiki haka Allah yake sunnarsa wanda Allah yana cewa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda baya ciki an juyar masa menene abin kirkira a nan gurin akan shugabanci zalunci ka zo ka canja tsarin jagoranci kai ta cutar mutane ka ga mutum kun dora shi dan ya muku aiki da kuɗin ku ba ba wani gwamna ko wani shugaban kasa da zai zo ya ɗebo kuɗin aljihun su ce zai wa mutane aiki kuɗin mutane ne aka ce ka zama shugaba ka sarrafa mana a daidai dan kar a bar mu mu gaba ɗaya mu yi warwasu aka ce kai ka zama shugaba amma wai idan za a yi aikin sai an shiga a rediyo ana dan girman Allah mai girma kaza a taimaka mana kwalbatin mu ya lalace dan Allah ruwa ya lalata mana kaza dauye kaza yanzu baya zuwa saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai an roƙa fa dan Allah dan Allah dan girman Allah kuma kaza ba kudin shi ba ba ba kudin sa ba kuma hakan dai za a yi a dole manzo Allah yana cewa duk wanda ya yi man ahadasa hadasan aw awa muhdisan wanda ya kawo wani abu sabo ko kuma ya tattaro ya ba da taimako wa mabarnaci awa muhdisan ba da wurin zama wa mai barna yin rijista da satifiket ga mabarnata shimfiɗa musu wurin zama da sama musu yadda za su samu sauƙin gudanar da harkar su awa muhdisan shugaba yana iya ɗaure gindi wa wasu maɓarnata su zo su zauna su samu base da gindin zama su gudanar da harkar su ba sa yi wa mutane alheri kawai illa neman kuɗin su suke amma su lalata tarbiyyar mutane wannan hawa mudisan ne a unguwar ku duk wanda ya taimaka wa wani mabarnaci makiɗi mawaƙi ɗan ta'adda ko ɓarawo ko ɗan fashi ko wani mai ɓarna ko mai lalata tarbiyyar mutane aka ba shi wurin zama aka sama masa matsaguni ya ci gaba da gudanar da harkarsa awa muhudisan ne tattarowa mai barna ne kai musulmi in an ga mabarnaci in ka ga mabarnaci gudunsa kake nesan tashi da wurin ka kake ba wai ka zauna ka daure masa gindi ka taimaka masa ba to duk wanda ya wannan fa alaihi la'anatullahi wal malaikati wan nas ajma'in tsinuwar Allah tana kan shi da ta mala'iku tana kan shi da ta mutane gaba ɗaya tana kan shi kuma Allah ba zai karɓi farillan sa ba ballanta na nafila shine la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala ko farilla in yi Allah ba zai karɓa ba ba zai kuma karɓi nafila ba hadisin bukhari da muslim da abu daud me awa muhdisan taimakon mabarnata ba sai an gaya ma waye mai barna ba amma yanzu yau da za ka zo kana neman wani abu wallahi kana mutumin kirki kana neman wani abu ko a gwamnati ko a wani wuri wallahi wahalar da zaka sha kafin ka samu amma mutumin banza sai kaga ya fi ka matsayi a wajensu yanzu wani mawaƙi ne fa a garin na ake faɗa wannan wake gaya mawaƙi mawaƙi ne mai waƙa maganganu na batsan da shedanci da waye da sauransu wallahi malam wani ya tashi malam ya lale masa fijo irin sabuwar fijo din 46 guda goma sha biyu ba shi haka ya ɗebe su a banza ya ta zuba su a kasuwa yana sai da su ba wancan goma sha biyu amma wannan mutumin da ya wannan ku tambaya dan Allah noma ya yi a ƙauyensu ya samu wannan kuɗin ya saya shago ya je kasuwa ya buɗe ya tsabacin riba ne ya saya da ribar da ya samu ya wannan da kudin wa kudin ku ne goma sha biyu shi ne dan uwan yake magana ya ce ai wannan mawaƙi yanzu yanzu sai maka kyautar naira miliyan ashirin da biyar miliyan hamsin yanzu ya ɗauka ba ko ɗan iska ne cikakke wallahi wannan abun malam sai ya mugun bakanta maka rasa inda za ta to awa mu san kenan taimaka wa mai barna sun fi gata idan suka tashi harkokinsu akwai wasu ma mawaƙan ma arna ne mawaƙi arni sananne arni wallahi za a wani taro sai ga an gayyato shi a bashi hotel mai tsada kudin da za a bashi sai ka shekara nawa kana biyan bukatarka awa muhudisan saboda kawai ya zo ya waka yaro ne karami matashi arne mawaki yana tashi sai ga an gayyato shi an bashi miliyoyin kuɗi akwai wanda fa ba a gayyatansa wanda ba a isa a gayyace shi a ƙasa da miliyan kaza ba ba karamar harka yake ba babbar harka yake karuwai akwai matan da suna zaune ba su da mazaje ba su da niyyar yin auren suna zaman kansu kuma a hotel suke akwai hotel din nan ha babba ha karami akwai hotel din da kullun sai an biya dubu sittin akwai wanda kullun sai an biya dubu saba'in akwai na dubu ɗari haka kurin mutum zai je ya ɗauko karuwa ya kama mata hotel yana fa da matansa na fi sabilillah a gida amma bai da lokacin su in yayi magana yi magana ce wallahi na tafi mitin in ya gama kwaramniyar sai je hotel din ya zauna da wannan karuwar ya yi abin da zai ya biya mata kudin abinci ya biya mata kudin hotel din a manya-manyan hotel suna nan karuwai a zaune kawai suke wani dan majalisa ne wani sanata ne wani gwamna ne wani ciyaman ne wani kaza kaza ne sauran shi ya ajiye ta alhamdulillah da dan sauki da wahala kaga an ce wani wani dan kasuwa ne ya zo ya ajiye ta saboda ya san zafin kuɗi su wayo ne da su yan kasuwa so wannan ke awa muhdisan taimakawa mabarnaci na ba ku misali ne wa qisu ala zalik ku je ku ta kiyasi duk wanda ya taimaki mai barna yaro ne dan daba ne dan sara suka ne mashayi ne dan luwadi ne mazinaci ne kuka taimaka masa kuka bashi gindin zama a inda kuke kuka ba shi kariya kuma ko da ubansa ne kai da ka haife shi awa mudisan ne dan me dan ko ka gyara shi ya rayuwa normal kamar yadda kowa yake rayuwa ko kuma ya fita daga wannan wurin ya koma wurin yan uwansa mabarnata dillalai da suke bawa barayi gidajen haya a cikin unguwa dillalai masu ba da hayar gida da masu sai da gidaje da suke sayarwa criminal mutane yanzu mutum mugun mabarnaci ne ya yi barna a wata jiha sanannen mutum ne ko a wata unguwa wallahi sai ya shigo unguwa ya zo ya haɗa kai da dillalai ya nemi gida mai kyau a cikin tsakiyar mutanen kirki a mai kwaba kawai sai ya zo ya sayi wannan gidan saboda yana da kuɗi ko ya zo ya kama haya ba wanda zai tambaye ka me halinka ba mai unguwar da zai zo interview da kai su kuma in za a ba su kuɗin takalmi za a ba su ɗan percentage ɗinsu kowaye ma za su ɗauka sa to kuma ba a bar ku a baya ba awa muhdisan ne kun taimaki masu barna sun kama gidaje sai ka ga an ɗauko mutumin da gashi nan wani kabila kabila wani kafiri kafiri wani gashi gashi musulmi musulmi an kawo shi cikin al'umma yayi ta barna ƴaƴansa ba tarbiyya suna fita suna tsiraici yau an kawo giya gidan nan yau an ji warin giya yau an yi kaza ko sun zo biki sun gayyato mutanen banza an lalata unguwa an yi ta kaɗe kaɗe an yi iskanci an yi waye in an bincika sai ga ɗan haya ne dillalai ne suka bashi dama ko baka saka mai magana ba tunda dan Najeriya ne awa muhdisan ne ko ma yana da hali ya sai gidan ma gaba daya ke je sai gidan yanda kake gadara kai dan unguwa ne gidanka ne shi ma sai ya yi amma kuma gashi nan ƴaƴanku suna cikin barazana in suka tashi da wannan tarbiyyar da wannan mutum yake da shi a gidansa ƴaƴan shi da iyalinsa awa muhdisan ne to illar tattaro mabarnata da ba su goyon baya ko a martaba ta ƙasa yanzu akwai ƙungiyoyi non-governmental organizations ngos wadda ƙungiyoyi ne na yahudawa masu niyyar lalata tarbiyyar mutane musulmi musamman ko musamman a nan arewa amma la an ba su dama an musu rijista suna nan suna ayyukansu suna ɓata mutane kowa ya sani kungiyoyi ne na yahudawa su ɗauki wancan su ɗauki wannan su ta program a rediyo suna ta jan hankalin mutane suna canja musu tarbiyya ana koya musu wasu abubuwa awa muhdisan ne kun ba su dama sun zo jihar ku sun lalata muku tarbiyyar da iyayenku da kakanninku suka gina ku akai kawai dan ka zama mai mulki shikenan sai idan ka rufe ka manta da tarbiyyarka ka manta da kabilarka da addininka da al'ummarka suna nan bila adadin wallahi akwai na mata akwai na maza yanzu yan luwaɗi fa kungiya ce da su registered kungiya luwaɗi suna da kungiya taro ma suke a Najeriya akwai ranar da suke warewa a shekara suna taro na yan luwaɗi kuma Abuja suke yi suna shigowa jihohin nan duk suna yi suna taro yan luwaɗi kuma rijista aka musu kamar yadda zaka je a yi wa makarantarka ta islamiyya rijista da masallacinka su ma haka za su je a yi musu awa mujisan ne luwadi fa luwadi luwadi in ka taba su sai a ce ka taba kungiyar su za a dau mataki a kanka awa mujisan ne ka je ka ɗebo wani tsari a wata ƙasa da ake yi wanda su ba su da musulunci ba su da addini ka je saboda shugaba ne ka je kun sun kira ka mitin sun baka wani tsari ka zo ka ce sai ka ɗabbaka mana shi a nan mu da muna sallah muna azumi muna zakka muna muna tsammanin lahira ka je ka ɗebo mana wani tsarin da bai dace da mu ba saboda kai ne shugaba kawai ka kawo mana ka kagaba mana ka ce mana dole sai mun yi shi awa muhdisan ne suna nan sun fi abu ɗari sun fi dubu yana da hadari ƙarshen shine alaihi la'natullah duk wanda ya wannan akwai tsinuwar Allah a kansa da mala'ikun Allah da mutane ga baki daya da Allah yana cewa al-Imam al-Adil yuzilluhu Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu shugaba mai adalci shugaba da ya adalci mai adalci ka ajiye abu a inda yake wannan hular ka sa ta anan haka shine adalci idan ka ce ba haka take ba anan zaka rike ta to kai zalunci wadu shay fi ghairi mahallihi ko fi ghairi mawdi'ihi wannan kofin anan ya kamata ya zauna sai ka ce a ba anan ba kai akan kyamarar nan zaka dora shi ba wurin zaman sa bane wada'ata shay fi ghairi mawdi'ihi hada huwa al-jawr shine kuma az-zulm kaucewa daidai me adalci a dora abu a inda yake kaf a sashi komai a yi shi a inda yake ba tare da duba ina da alaka da wani ko na san wani ba ta famu Allah ce masu yin adalci alama na bira min nur suna kan mumbarai na haske alladina ya'diluna fi hukmihim mumbari Allah zai gina wasu na haske fa kaga mutum a sama akan haske a kiyama saboda yayi adalci a lokacin da yake mulki bai zalunci ba الذين يعدلون في حكمهم سنة ودن سين آدلتي أكن هكونجنسو وأهلهم وما ولوا kuma suna yin adalci akan iyalansu akan matansu akan gidansu akan ‘ya'yansu akan ‘yan uwansu akan danginsu suna yin adalci da kuma abin da aka ɗora musu nauyi na al'ummarsu waɗannan su ne zan samanto alama na biramin nur suna kan mambarai na haske to yau ku kaga yau adalci a tsakanin matanka guda biyu ma ka kasa yin adalci misali ɗaya ke a gidanka matanka guda biyu ka fi son wance da wani da wance idan hukunci ya zo sai ka fifita wance akan wance saboda tana da masifa kana tsoronta ko kuma iyayenta masu kaza ne ya fa yanzu ma ma iya yin adalci tsakanin yayan mu wallahi wannan shine wasifa ƴaƴanka su gane baban mu azalimi ne saboda sun fahimci cewa in dai zaka yi hukunci in dai wane ne saboda ɗakin su wane ne baka yin hukunci in an ga kana faɗa kana bala'i to su wane ne laifin uwarsu ne ya jawo musu gidan mu iyayen mu mutum wayi gari ya ya rinka zargin mahaifinsa ko iyayensa da ba sa masa adalci kenan iyaye sun kasa yin adalci a ta a cikin gidajensu ka ware wani ɗanka saboda shi ɗan wance ce ka je ka samu fili cikin filayenka ka ba shi takardar a ɓoye shekar ka faɗa musu in an ma ya bayani ya bayyana ka ce wani ne sai wani ne sai haka ake kaga kai ina son ka ina so zan ja ka kasuwa kaza kaza kaza kaza amma wani ba ruwa na da shi kaza ɗanka ne fa amma ka kira wani kana ce zaka ja shi kasuwa ka ware shi ka bashi sauran kuma suna can suna fama ƴaƴan dai ƴaƴanka ne amma wannan an gaishe tas cikin ni'ima cikin yalwa ka sake masa waɗancan kuma su ma ƴaƴanka ne amma suna cikin talauci da wahala ba mu iya adalci monita aji ba iya adalci to kaga karatun mai faɗi ne aka kalla to maganin aikar a fara idan ka san ba za ka iya ba kai kokari ka ci janye jikinka duk abu na shugabanci ka nisance shi to shine za ka dan samu saukin hisabi a kiyama amma bini bini da an zo ana ne waye shugaba kana so ka ce kai ne ko kana so a nuna ka ana nuna ka sai ka ce eh ba komai na karba akwai lissafi akan ka wallahi akwai lissafi a kanka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana miƙewa ya tashi ya ce ya jama'a abinda Allah ya ɗoro mun na isar muku na isar tambaya nake suka ce ka isar ya ce Allahumma fashar ya Allah ka shaida wani mutum ya je ya ware ɗansa ya bashi gona hadisin bukhari da muslim sai ya gaya wa matarsa ya ce kin ji kin ji na bawa ne ta ce ka gaya wa annabi ya ce ban faɗa ba ta ce ta je gaya masa ya je gaya manzo Allah ya manzan Allah na ware gona na bawa wani dana annabi ya ce a kulla waladika na halta kowane ɗaya yanzu daga cikin yayanka sai da ka ɗauki wannan gona ka bashi ya ce a annabi ya ce to tashi ka bani guri fa ashhid ala hada ghairi ka je ka nemo ni maka shaida ba ni ba ya ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na yin shaida akan zalunci ware wani yaro guda ɗaya a tattula masa dukiya a bashi kaza a bashi kaza sauran a basu cikin wahala zalunci ne abin yana da faɗi sai dai Allah sauki kawai ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال اياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري وقال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه فذكر منهم الملك الكذاب وقال انكم ستحرسون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه رواه البخاري وفيه ايضا وانا والله لا نولي هذا العمل احدا ساله أو أحدا حادث عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنه ومن غلب جوره عدله أنه فله النار وقال ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة وقال عمر لأبي ذر حدثني بحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجا لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه فإن كان مطيعا لله في عمله مضى به وإن كان عاصيا لله في عمله انخرق به الجسر فهوى به في جهنم مقدار خمسين عاما فقال عمر من يطلب العلم بها يا أبا ذر قال من سلت لله أنفه وألصق خده بالتراب وقال عمرو بن المهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلباب ثم قل يا عمر ما تصنع يا راضيا باسم الظالم كم عليك من من المظالم السجن جهنم والحق الحاكم ولا حجة لك فيما تخاصم القبر آه مهول كو محول فتذكر حبسك والحساب طويل فخلص نفسك والعمر كيوم فبادر بنفسك تفرح بمالك والكسب خبيث وتمره في آمالك والسير حسيس إن الظلم لا يترك منه قدر أنمله فإذا رأيت ظالما قد سطع فنم له فربما بات فأخذت جنبه من الليل نملة فأخذت جنبه من الليل نملة أي قروح في الجسد yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tura manzo Allah sallallahu alaihi ya tura Mu'az zuwa Yaman yace iyyaka wa kara'ima amwalihim annabi ne fa ya aike shi alaihi salatu wassalam yaje karban zakka aikin annabi ya tafi amma maza Allah ce kai ka yi nesa da manya-manyan dukiyoyinsu idan ka je za ka karbi zakka a wurin waɗannan mutanen to ka yi taka tsantsan da idan dukiyarsu idan ka je cikin shanu karka nemi uwar garke ka ce ita za a baka zakka duk da Allah za a bawa karka je ka nemi akuya a uwar garke ka kama ta karka nemi lafiyayya da tafi kowace ko bujimin da yafi kowanne kiba ka ce shi za a baka zakka idan kayan abinci ne zai bayar karka je ka zaɓi wanda fi kowanne kyau ka ce wai na Allah ne bari a ka zaɓi a iyaka wa kara'im amwali ka basu su bayar da abin da za su bayar kaga mu'azu Allah annabi ya tura shi kuma aikin annabi zai yi kuma shi ma aikin Allah ne Allah ne ya faɗa az-zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ba haka Allah ya faɗa ba cewa kai ka je ka karba amma duba saboda adalcin annabi alaihi salatu wassalam aka ce in an zo karba din ayi taka zanzan sannan ya gaya mai abu na biyu ya ce to ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ittaqi dawatal mazlum jama'a ku ji tsoron addu'ar wanda aka cuce shi duk wanda ka cuce shi maka Allah isa wallahi Allah yana karba hadisi sahihi Allah ya faɗa hadisi kudusi shi duk bawa na da yace Allah ya isa aka zalunce shi yace Allah ya isa yace to wannan Allah ya isa ba ta da shamaki zuwa wuri na take directly laysa bainaha wa bain Allah hijab shi yasa Allah ya isa ai ba ta yi ba karka yadda maka Allah ya isa ko wani kaɗan goge a mota ko kai mai uba cikin mara kyau ya tsorace ce Allah ya isa ka tsaya ka bashi hakuri wallahi ka san me yace ka fi ƙarfi na amma Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ya ɗaukar min fansa Allah ya ce ni kuma zan ce na isa din wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba da Allah ya ce wallahi da ƙarfi na da ɗaukaka ta ni kuma wallahi sai na taimaki wannan mutumin da ya Allah ya san ko da bayan wani lokaci ne kuwa to ka zo mulki ka cuce sun maka Allah ya isa shugaba ne na kungiya daga cikin just kungiyoyi makawai ko kungiya ta kasuwa ko kungiya ta unguwa ko kungiya ta wai ya sauka wai bare sauka ba lokacin sa yayi bare sauka ba ya wawashe kudin kungiyar duk an yi an yi hadda fada hadda ɗebo yan daba hadda sa a je a yi lissafin mutane kaza ne wanda suke yan adawa su aka tara mutane wajen goma sha biyar ya ce duk aje a ɗaure su ya ba yan sanda kuɗi kawai duk aka je a kamo su a gidajensu duk aka ɗaɗɗaure su saboda wai yana son wannan kujerar aka ce musu ku bashi ya tabbata mana an ce ku bashi ya tabbata ka duba fa mala wani bawan Allah yana gaya mu yana cewa wani bawan Allah ne ya zauna yana aiki a ofishin da yake malam kudi cutar al'umma kudi hada-hadar kudi kawai duk zalunci karbi na wancan a karbi na wancan tritinin ɗinka ko ka bada kuɗi ko a sa a maka kaza su wurin sa wurin kuɗi ne Allah ya ce ya jarrabe shi aka yi wani juyin juya yaya aka tashe shi daga wannan wurin duka duka aka ce bai ku wata biyu uku hudu ba Allah mala ya zama abin tausayi malam babu abin da yake bayyana a jikin mutum a rayuwarsa da wuri ka ga wallansa ka ga wato fadawa kaskancinsa irin cin haram da yana samun kuɗin yanzu babu kuɗin ya canja ya canja kama ya fara sai da yan kadarorin da ya siya daman ta hanyar banza aka same su kuma ta banza za su fi aka ce wai wani bai da lafiya aka ce lafiyarsa kalau ya aka yi wallahi ofis aka canja masa subhanallah me yasa mutane ba za su yadda su rayu daidai da Allah ya ajiye su ba to shi yasa kai suke mutuwa don su samu wannan matsayin saboda maikon da suke samu akan matsayin duk wanda ya rike shugabanci ya yi cuci wani in dai ya zalunci wani fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab babu shamaki tsakanin wannan addu'ar da Allah so akar Allah sai ka shirya in kana da burin nan gaba za ka yi gashi nan wannan hadisan su ne ya kamata malaman gwamnati da suke tare da gwamnati da shugabanni da malaman sarakuna su rinka dan biya musu lokaci lokaci mutaran ka yanko wata hudu ba Allah ya taimake ka yana nan ka zube su gaba daya kana gamawa ka ce wa qumu ila salatikum yarhamukumullah sako ya isa ka fada amma ka ci ɗibo musu wani abu na romu romu kana musu wani ƙarya kana wani kuskure man banza yau kayi kaza gobe ka lallabo ta falala ka kawo ana ta kaddaga kai suna cikin su a cikin haram baka kawo musu ayoyi da hadisan da suke magana akan hadarin haram ba kana ta musu magana falala da matsayi da wai ana ta daga ana ta abin na ayi mala alhamdulillah ana turo ma kama ma ana baka amma baka taba kawo musu hadisai da suke magana akan hadarin zalunci da halin da al'umma suke ciki a tausaya musu ba Buhari ya ruwaito shi mutane guda uku ranar kiyama Allah ko magana bai musu ba a cikin hadisin manzo Allah fa zakar minhum al-malik al-kadhab sarki shugaba makaryaci a kiyama Allah ko kula shi ba zai yi ba hadisi ne sahihi Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito daga Abu Hurairah shugaba makaryaci ka tsaya kai shiru ka tuno ƙaryar da suka yi ma alkawarin ƙarya taron ƙarya kulle-kulle na ƙarya da ita ake rayuwa kuma wannan ƙaryar ita ake cin abinci kuma mai ƙaryar wanda yake taimakon ƙaryar shi yake samu duk wanda ya ce zai yi gaskiyar yanzu za su kammala shi we are going to deal with him spiritually we are going to kill him spiritually sai mun kashe shi ko da tsafi sai mun ladabtar da shi ko da sihiri in ka je ka bi ladabi a je a tsafe ka saboda me saboda ka ce sai an yi gaskiya matar ka mata ta fara ya karka tukunan ka ce ba za ka za ka yi gaskiya abubuwa sun zo ka hana abubuwa tafiya ka bude kofa a yi kaza kaza kaza kaza sauransu to ya ku shugabanni ku daina ƙarya almalikul kazzab annabi ce wanda Allah ce innakum satahrisuna ala al-imara ku dinnan mutane da sannu za ku zo kuna kwaɗayin shugabanci wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama kuma wannan shugabancin zai zamanto muku nadama ne ranar tashi alkiyama za ku zo ku yi kwaɗayin ku zama shugabanni sai ka yi yana tafiya na ban karewa wani fa nema ma yake yi ma fa neman kujerar ma yake yi amma gaba ɗaya ya canza sunansa ya ce kaza za a rinka kiransa kamar misali yana neman dan majalisa ko yana neman ciyaman ko yana neman kansula daga neman fatukun nan daga neman bai ma fahu ba ya canza sunansa an zo kiransa kawai sai dai a ce ya dan majalisa ce yawa barka ne idan ka kira shi da sunansa normal sai kai ka san da kake magana kuwa kujerar da wani fa yana can yana kanta ko ya kashe mutum ko ya je ya ridda ko ya zuba kuɗi wa bokaye ko ya ɗaimo yan daba da yan sara suka masu satar akwati yana nan yana shirye-shirye kai ma yanzu kake nema shi ma kuma yana nan yana kokarin ya zai kare kujerarsa yadda kake da masu cin kuɗi a wajenka ai za mu maka kaza ai za mu yi kaza waɗannan duk wanda ka je wurin sunan shi ma da yake kan kujerar shi da yake da dahiri yana kan kujerar shi ma yana kewayewa ya zo ya ba su ce kuma muna yin ka haka ake yi tallafa ake zo a yi maka yalla bai a ganin harkar nan ba zai yi ba a kasan nan da zo a haɗa ka da masu satar akwati masu magirbi da gatari a filin zaɓe dole sai ka neme su ba zai yi ba saboda in wuri-wuri ya yi abun ya ga ba zai yi ba dole sai ka samu waɗannan ka biya su su da gatari suke yawo in an zo sun gaya ne ne sun ɗaga gatarin nan suka kai sara sai su kwashe akwatin nan su je su ga dangwala kawai duk wanda ya zo kuma za su sare shi dole ka samu waɗannan ka biya su su zama a tsaye yanzu tana nan wannan siyasar da za ta zo wannan 2019 din nan Allah ya sauke sun ci mata buri da yawa wasu za su tafi lahira Allah sa ba kai a ciki wallahi wallahi sun ci mata buri na kai sun ce sai sun wuce wasu kuma a ƙasa yanzu ana ziga su canji muke so a kawar da su a kawo su kuma kowa sai ya bayar a ga yadda za a yi wanda ka da kaje ka dangwala kawai kai kwana ka dawo gida in kaje din ko baka ka ga ba za ka yi ba kai zaman ka a gida kawai ka ci salatin annabi ko ka dangwala ko bata ka dangwala ba za su yi kuma sai ka ji labarin an cewa ne ya ci wanda ka dangwala ba zai ba zai ba zai sa wai wai bukatar ka ta biya ba kuma in ka dangwala masa ka ce wa Allah ka yarda da shi ka yi mai mubaya duk abin da yayi ka amince kana tare da shi ka amintu da shi so ga gudunmuwar ka ka bayar lokacin da aka zo tambaya kaga da kai za a hada wasa ta kunu na damatan yau qiyama annabi ya ce da sannu wannan shugabancin da kuke nema kuke kwaɗayinsa wallahi sai ya zama muku na dama ran tashin kiyama duk na dama malam ka yi ta a duniya ka gama amma wallahi wallahi ana uksimu billah wa aqulu laka hadha idan ka kuskura ka yi nadama a ranar tashin alkiyama fa to wuta za ka tafi ne wanda ka kare nadama ka a nan duniya da wani dalili Allah ka haƙura to shi sa kaga malamin da aka gaya masa labari aka ce zai shugabanci din ya kama fitsarin jini wallahi kaga wannan hadisai yake tunawa manzala ce wa inna wallahi la nuwalli hada al'amala ahadan sa'alahu aw ahadan harisa alai yace wallahi mu ba za mu ba da wannan shugabancin ga wani mutum da ya tambayi a bashi ko muka ga ya nuna kwaɗayinsa a kai ba wannan fatin lokacin sahabbai annabi yake faɗa kuma shugabancin ma na ne na gari kaza je ka tattara zakka kai ne mai kula da kaza wani ya ce annabi ya ce duk wanda na ga ya nuna kwaɗayi ya zama shugaba ko duk wanda ya tambaya to ni kuma zan bashi ba ita ce sunna annabi to mu kuma yanzu wanda bai tambaya ba yana gida a kar wanda ya fito ya nema ya lillika hotuna yana kaza kaza abin a garin nan mun ji a rediyo wani yana nema jama'a dan girman Allah yau take juma'a gobe asabar ku taimaka min ku kada mun qur'a zan muku kaza wallahi zan taimake ku ni ne wani naku dan uwanku masoyinku mai kaunar ku ina fatan za mu haɗu a akwatin ƙuri'a idan kun ga alamar kaza da kaza to ta wace a rediyo fa har da cewa dan Allah dan girman Allah a taimake ni in yayi bayani ya ce wane wane ne fa yake magana dan ku gane wane mai hoton nan mai kaza ka tuna wannan ka tuna abin da annabi kuma yake faɗa kan wannan za ka gane malam mun yi nisa mun tafi shi yasa da gangan yahudawan nan suka raba tsakaninmu da addini saboda in sun san mun karanta wannan muna da addini to wannan shiriri ta da shirman da ake bara mu yi ba amma sai suka wato total elimination aka gaba ɗaya aka yi eliminating addinin akan harkar tsarinmu na gudanarwa da musulunci da shugabancin sai zama kawai sai zai ka zama tantirin dan duniya duniyanci ne tsalla za ka yi kawai so baka tuntuban Allah baka tuntuban manzon Allah a cikin abin da za ka yi shikenan لا إله إلا الله وترانا النبي كي تشا صوت الراية غدا gobe ba da tuta ga wani mutumin da yake yana son Allah yana son manzon Allah abin da ya dauki hankalin sahabbai ba wai shugabancin rike tutar ne da su ba wannan sifa da manzon Allah ya ce wanda zan bawa yana son Allah yana son manzan Allah kaga duk wannan wato wato ba ni sunan shi wato wani yabo ne annabi yayi wanda aka bashi wannan tutar to yana son Allah yana son manzan Allah to kai akramaka Allah idan ya tabbata ya annabi ya bada shaida kana son Allah kana son annabi me kake nema fabatan nasu yadukuna lailatahum sabai suka kwana ana tafafatawa kowa yana fatan gobe shi za a ba wannan tutar ba wai dan kwaɗayin shi ne shugaban ba a wannan falalar na ba idan da sallah da asuba ya juyo kowa sai dan kalle shi dan hada kai da abin nan ka gane in ya daga kansa sai ga ana kuma kokari yake yi yana ta daga kai yana ta daga kai ko annabi zai gano shi ya ce wani ga Allah sallallahu ya fahimce su ya gane can sai ce aina ali ibn abi talib ina aliyu da abi talib aka ce bai zo ba yau bai zo ba ya kwana a gida yana da ciwon ido idonsa ya ya rufe gaba ɗaya ko gani baya yi yana kwance bai ma samu zuwa ba sai suka da alhamdulillah wanda aka neman ma baya nan kowa ya ta miƙa wuya shi za a ɗauka a bawa Allah ce a je a ɗauko shi yaya aka yi shekara ce ga tuta a hannunka ka riƙe ala barakatillah ciwon idan ka kuma zo a yi maka addu'a take annabi ya yi masa addu'a ya tofa masa a idan nan take warke babu maganar minti ɗaya minti biyu sai gobe sai kaza sai ka zuba prescription na likita sa bayan la'asar bayan bayan magariba sa bayan kaza take annabi ya tofa masa sha yanzu magani yanzu ya buɗe tarwal Ali bin Abi Talib ya ce sai na ga idan ma yanzu ya fi gani kamar ban taɓa yin ciwo ba aka ba shi tuta wuce ya tafi gaba shi annabi sunnansa ya ce duk wanda ya nemi shugabanci ka ku ba shi kuma ya faɗa a hadisi ku ji da kyau manzala sun sami yake cewa duk wanda ya nemi shugabanci sai Allah ya bashi da shugabanci ya je ta yi shi da kanshi Allah ya cire hannun shi to shi yasa muna ta bata lokaci ana ta wahala me yasa abu kaza ba albarka kaza Allah ne ya shirye taimakon sa akai saboda an saba sunnar Allah to ya ake zaben shugabanci a musulunci dattawa ake samu alu shura kamar da sayyidina Umar lokacin da ya ga zai rasu sai kafa kwamiti yan shura wane wane wane wane manyan mutane amintattu masu tsoron Allah da aka yarda da su dattawan arziki na kirki ba dattawan alat ba ba masu jiran naira ba a zaɓe su a gari suna nan sanannu masu mutunci da kima sai a ce to ku za ku je ku zauna ku biyar ko takwas ko goma ko sha biyar ku zauna ku duba mana a garin nan wani yaro kuka ga mai hankali da ya kamata a fito da shi ya zamanto gwamna ya shugabance mu da adalci da gaskiya gawa ne a duba shi bangare kaza gawa ne a duba shi bangare kaza gawa ne a duba shi bangare kaza da kashi a ce to wani shi yake ba wani personal interest ba wani ra'ayi alakanka da wani ga wasu criterias wasu muwasafat sifofi da za a shimfiɗa idan ya cika kawai sai a sanar da mutane a ce jama'a wani majalisul shura ko majalisul ulama wane suka ga saboda dalili kaza da kaza da kaza shi ya cancanta ya zama shugabanmu ku yi masa da'a shi kenan an gama gobe kawai sai a ji a rantsar da shi ba wani jefa ƙuri'a ba wani yanke yanke da wani sare sare ba wani lika fosta ba wani kaza kaza shi kenan haka ake yi kuma damun su waɗannan dattawan an yarda da su iyayenku ne dattawa ne mutanen kirki ne ba duniya ce a gabansu ba ba yarinta ce take gabansu ba galibinsu sun tinka da lahira shekarunsu so suke su gina wani abin da za su bar jikokinsu abin nan kuma ba zaman kudin wani suke yi ba ba wanda kuma zai je ba su cin hanci ce ku zaɓe ni haka ake yi da an yi haka da an huta ma ba za su bari ayi ba in ma ku an yi duk sai an ba an sayi su a wannan zamanin cinikin kowa za a yi yanda kake dannan wallahi za su iya cinikin ka ce wannan duk yanda yake ba zai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba wancan kuwa bai wuce dubu ɗari bakwai ba wancan kuwa mutumi na iya tsadarsa ɗari uku da hamsin gogan naka kuwa duk inda ka bashi dubu ɗari da gudu zai ruga shi ya gama ka gama biya mai bukatarsa haka muke duk an mana farashi an san kuɗinmu shi sa da kuɗinsu suke mulkar ku wannan zuciyar mazala ce ya kabu ibnu ujra Allah ya raba ka da shugabancin wawaye su waye shugabancin wawaye yace shugabanni ne za su zo min ba'adi ba sa shiriwa da shiriya ta wala yasannuna bi sunnati kuma ba sa bin sunna ta riwayar Imam Ahmad da Abdurrazzaq da Ibn Hibban da Imam Tirmidhi Albani yace hadisi ne sahih ba sa bin sunna ta ba sa bin shiriya ta wannan su ne annabi yace da su wawaye ne to gashi nan dai gashi nan waye ma ya san sunna annabi su nawa ne mutum nawa ne suka san sunna annabi wani fa an raka shi kamfen ana faɗa kamfen suka bi shi an cika mota ana bi ana waye da sauransu da aka zo a matsayin sun da shi ne shugaba mai abin nan suka tura shi sallah ya aka yi ya aka yi malam ya samu matsala ina je yana tunanin ƙuri'arsa ne duk ya tarafkanu a cikin sallah duk ya ruɗe ya miƙe suka ce subhanallah ya fara tahiya suka ce subhanallah ya yunkura ya duk abin da ya ce subhanallah ko wata sujjada ne ya bari kuma ba za a yi magana ba ko ya aka yi aka yi ne gaba ɗaya rude ta tsallake ko wata sujjada ne har ya shiga raka'a ta gaba tasbihi to su so suke koma ba ya kasa gane kawai sai juye ce kai sake yi gama wannan fakarar kalla shi ne wadda aka raka shi in zaɓe ya zo shi ne zai zama uga kwata-kwata wannan wanda aka yi abin da shi ne ke ba da labari ya ce sake ikama kuma hakan ba wanda ya ce da shi akwai kabli ko ba'adi ya ce ga yadda aka sake ikama wani ne ya ce wala ni dai tunan aka sake kama na sai dan kewaya kamar ruwa zan kama na tafi can naje ne ka da kamar salatu na nayi sallah a boye dan baka yi sakai a gaban sa ba ta yi ba kai manzo Allah yana cewa man talaba qada al muslimina hatta yanalahu duk wanda ya nemi a wannan hukunci na musulmi ya samu amma Allah ya taimake shi adalcinsa ya rinjayi ba ni sunan shi zaluncinsa to dan aljanna ne a musulunci akwai inda ya halatta ka nemi shugabanci lokacin da ka duba kaga babu a iya sanin ka babu wani mutumin kirki sama da kai kai a iya sanin ka ko da yake ka san sharrin su kowa ce ake yi ai ba wanda fi ni a wannan babin din da kuka ce ya halatta a nema sai kowa ya ce to ai nafuwa ne to amma adalci yake ka ji a ranka babin addini da takawa da tsoron Allah da iya shugabancin dan iyawa ne ba wai girman jiki bane shugabanci ba kuma surutu bane kwarewa ce shi yasa wani za ga ya hau din kaga yana ta shirme yara kanana suna gane wallansa tuka wani dai banza ne ma wallahi yanzu abu kaza ma an gagara yi wani kuma zama yake ba shi yake mulkin ba wasu suke masa wallahi ko ba ka bane shi dai hoto ne za su tura shi a gaba kawai su ajiye shi amma masu gudanar da gwamnatin wallahi ba shi bane suna nan kala kala wani abokanansa ne suke yi abokanansa ne suke yi wani kuma na kasansa a ofis ɗinsa su suke wani difitinsa ne yake masa ko ba ka bane wani kuma dangin sai su suke gudanar da abin sai abin da suka dama wani kuma matar su ce take masa suna nan kala kala haka abin yake kamar wanki ne da guga yi akwai mai yi da kansa ko wanda yake ba wani yana masa ko ba ga wani yake nan kaga wannan da'af rauni kenan ba ka da ra'ayin kanka wani kuma jira yake da ya ji an yi hayaniya hayya hayya hayya sai ce ka to kar mu yi wannan abu mu yi wancan wani kuma yana ne a bisa ka'ida to ka yake bi sau dan mutum yana da babbar riga mai kyau ko yana da kuɗi ko yana da waye ko ya iya surutu ko ya raba kuɗi a zabe shi za ku zo ku zabe shi kuma za ku yi nadama ko waye gari kuma abin da kuke bukata ba shi bane kuma duk kuɗin da ya kashe wallahi sai ya fanshe shi sun zaɓi wani aiki kaza kaza zuba musu kuɗi a ga shekara ɗaya biyu bai wani aiki bai ce ai ban gama biya ba tukunna har yanzu ba muka kana mana aiki bai ce wallahi ban gama biya kuɗin da na rarraba muku a kamfen ban gama haɗo su ba har yanzu tukunna Allah ya mana afuwa wanda Allah ya sake cewa za ku yi kwaɗayin shugabancin nan amma zai zama nadama gare ku ran tashin kiyama Umar ya ce wa Abu Dhar al-Ghifari ka bani labarin hadisi da kaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka amfanar da ni akan shugabanci yace Abu Dhar yace ni naji Annabi yana cewa za a zo da shugaba ran tashin alkiyama za a bi da shi ta kan gadar jahannama gadan nan in aka zo za ta girgiza shi girgizawa fayar tajjubi iljisur irkijaja babu wata gaba a jikinsa face sai ta fita daga hayyacinta ta fita daga inda take idan mai bin Allah ne a cikin aikinsa zai tsallake wannan gadan a haka idan mai saba wa Allah ne wannan gadar za ta tsinke in kharaqa bihi al-jisru fa hawa bihi fi jahannama miqdara 50 ama sun ya shi a cikin wutar jahannama ita tafiya sai yayi shekarar a matsayin kamar kwatankwacin shekarar 50 subhanallahi alazim wannan jahannama malam wani irin nisa ne da ita subhanallah Umar ya ce Abu Dhar wa yake neman ilimi da sanin wannan dan ya kubuta abu zar yake cewa wanda yake sa ka hancinsa a ƙasa kuma yake sa nan kuncinsa a ƙasa yana sallah yana sujjada kenan yana addu'a amr bin al-muhajir yace umar ibn abdulaziz wata rana ya ce da ni idan ka gana kauce daga gaskiya umar ibn abdulaziz shugaba ne ana ganin a duniya cikin waɗanda suka yi shugabanci suka yi adalci bayan umar ibn khattab to sai shi kai wasu ma suna ganin ma suna sashi kamar a layinsu in ka ce abubakar umar usman aliyu to sai ka ce umar ibn abdulaziz tabi'i ne amma fa tsayayyen mutum iya adalci malam insha Allah ta nan mu karanta tarihinsa ku ji abun mamaki wani mutum ne kamar ba mutum ba akan shugabanci da gogewa dai da a ce shugabanni za a fassara musu tarihin Umar ibn Abdul Aziz a fassara musu da turanci a rinka ba su shi littafin da za su rinka bin sani a teburin su suna duba wajen dabbaka shugabancin da suke wa mutane da an huta wallahi to shine yake gaya wani almajiran sai yace in ka gana kauce gaskiya to ka kamala wurjena da kuguna nan tilbab ka ja ni ka fusgo ni ka ce yaya kai haka abubakar ma ya faɗi irin wannan ya ce in kun na kauce ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum ni an sa na zama shugaban ku ba ni ne fi ku alheri ba in ji abubakar allahu akbar ni an sa ni wullitu alaikum an naɗa ni na zama shugaban ku ba wai dan na fi ku alheri ba ya ce masu rauni a cikinku su ne masu ƙarfi a wajena الضعيف فيكم قوي indi talakawa miskinai mabukata gajiyayyu marayu waɗannan su ne masu ƙarfi a wajena su nake jin tsoro wal qawiyu fikum da'ifun indi mai ƙarfi a cikinku kuma to ni kuma shi wato shine mai rauni a wajena wanda kuke jin ya isa to ni kuma a wajena ba kowa ba ne yace ni ne abubakar abdullahi bin usman idan na bi allah da manzan allah ku yi min da'a akan mulkina idan ban bi allah da annabi ba na shigar da son zuciya ko zalunci kar ku bi ni ku yi kokarin ku dawo da ni kan hanya koda da gindin takwabi ne ku saita ni shugaba ne ke gama biyan sa wannan Umar ibn Abdulaziz Umar ibn Khattab wanda Abubakar automatically ya bashi shugabancin nan Umar kasan Umar Umar kenan baya bacci malam tambaya a tarihinsa gaji wata rana ya faɗa shi wallahi ba zai taɓa cin abincin da talakawansa ba su iya fi na talakawansa ba zai taɓa yi ba akwai lokacin da ya haramta wa kansa gaba ɗaya cin nama saboda ya ga halin da al'umma take ciki ya ci shi ba zai ci ba ba dan Allah ya haramta mai ba akwai lokacin da yana zagayawa cikin dare sai ya ji wani gida yara suna ta kuka ba tattana ta surutu ta magana wannan me za a yi da wannan al'amari ana cikin wahala ashe yunwa ake ji yara ne suke jin yunwa ba ci abinci ba ya je tarar da ta ɗora tukunya a kan wuta ba komai a cikinta tana yaudarar yaran su ce ta ce musu ga abinci nan an ɗora ku jira ku kwanta za a tashe ku ya je buɗe tukunya da gaba komai gidan wata tsohuwa da ya magana ba kawai ya take ya tafi baitul mali dama abin da ya fitar da shi kenan ya je baitul mali ya dakon abinci hukun abinci ya ɗauko a gadon bayansa yana shugaban duniya ba ba shugaban ƙasa ba ba ya goyo ya ɗauko cikin dare duk mutane suna bacci ba wani bodyguard ba ɗan rakiya to waye zai wani rakiya me yayi da za a kashe shi me yayi da za a tsare shi ya yi adalci duk wanda ya adalci ya gaskiya wallahi bai buƙatar wani bodyguard ba inda ba za shi ba ya zo sauke wannan buhu ya ɗebo abincin nan da kansa ya zuba mata a cikin tukunya ya kura wuta gemunsa yana taba gasa yana hura mata wuta ya ce idan abincin ne ya dahu ki tashi yaran nan ki basu kuma idan ya kare ki koma wajen amirul mumini ki ce baki abinci abincin ki ya kare amma fa bai ce mata shine amirul mumini nan ba ya ce sai an jima ya tafi gida gida yake bin ya ga gidan talakawa sai dauki kayan abinci sai ya je a madina ya dauki buhu sai ya aje ma a kofar gida washe gari kana tashi kawai sai dai ka ga buhun abinci a kofar gidanka baka san waye kawo ba baya ma so ka san waye wannan shine aiki da kudin baitul mali kudin gwamnati na gaskiya taimakan taimakawa gajiyayyu ba a kara masu karfi karfi ba a yi ta programs abubuwa da za a initiating wanda talaka zai amfana da shi kai tsaye bayan ya mutu wata rana an zo za a yi masa wanka kafin ya mutu kai wani ya zo lokacin da aka soke shi da asuba a masallaci aka ga yadda yake ya shiga cikin damuwa yana hawaye sai wani cikin sahabbai ya zo yana yabansa yana cewa ka ji daɗi bawan Allah ka yi mulki ka yi adalci abinda annabi ya bar muku na amana kun cika ba ku ci ba kaza kaza kaza kaza yana yaban Umar Umar sai ce kai kai shiru shi wallahi fata na ban san yadda Allah zai yi da ni ba in na mutu ni na tashi a kiyama zunubi na yi daidai da aikin alheri na mato ni na ji daɗi kun gane ya ce ni ina jin tsoron ma in je in hadu da Allah zunubi na ma in na samu taimako ma zunubi na ya kai ɗaya da ladana to ni na more ma ko na samu rahamar Allah ya ƙara min guda ɗaya tsallaka ha kawai malam sai tashi da dare yana kuka yana cewa ya Umar ya kai Umar la yu'adhibannaka Allah Allah sai ya ma azaba yana fa gaya wa kansa yana cewa ya Umar zaka sha azabar Allah idan baka ji tsoron Allah ba sun zo za su yi masa wanka sun kwabe masa kaya kurin sai aka ga wani tabo da wata kanta a gadon bayansa kanta irin ta hannu nan aka yi ta mamaki me ya faru wani abu ne ya faru ciwo ne sai aka ce a ai tsabar dakon abinci da yake yi ne yana bin gidan talaka yana raba musu da kansa shine sai daga dan bayan sai kanta sallar juma'a ya zo yi wata rana aka gaishe da riga sabuwa ya gama hudu ba ya ce ayyuwa na isma'u wa atiyu ya ce ya ku mutane ku ji ku bi ku yi da'a suka ce la sam alaka wala ta'a yau babu ji kuma ba da'a sai ka sako ka mana bayanin wannan sabuwar rigar ina ka same ta wallahi a lokacin ya duba ya duba ya ce a ina abdullahi bin umar ina abdullahi dan umar ya ce gani ya ce ta shike musu bayani ya ce za ku iya tunowa lokaci kaza can can can can mun ji an yi kaza an zo an yi rabo an babbawa kowa yadi amma ba zai isa ba ba wanda nasa zai ishe shi ni na bai ishe ni ba na babana bai ishe ni ba wani bai ishe shi bai ishe shi ba yace to ni Abdullahi ni ne na dauki na waraban sai na ce baba tunda kana yi wa mutane sallar juma'a duk juma'a kana zuwa ba na so in rinka ganin ka da riga mai faci mawo bila adadin la ilaha illallah yace ka hada ka ɗinka ka zo ka yi mutane sallah ka samu rufin asiri ya musu bayani suka ce ka ci gaba da hudu barka malayin ana baka tarihin sayyidina umar akan adalcin da ya yi a mulki wala baka tashi a nan ba to irin wannan misalai su ne ya kamata mu rinka karantawa shugabanninmu waɗanda suke kusa da su su rinka gaya musu alal akalli su dan ɗabbaka ko ya yake mu daina rayuwa akan ƙarya fa mu riƙe gaskiya wannan kyalkyalin banzan da muke ciki ba zai kai mu ko ina ba munafurci kana ganin rashin gaskiya ka taimake ta ba za mu je ko ina ba wallahi abuzar yake cewa a haka za a sulmuye wannan mutumin ai wannan umar ibn abdulaziz ya ce wannan mutumin ya ce ka kama kogona ka girgiza ka ce ya kai malam da ƙarshe yake rufewa da wa'azi ya ce ya kai wanda ka yadda da sunan zalunci ka sani ka tuna kana rayuwa kana zaluntar mutane zalunci nawa ne a kanka ka sani cewa fa jahannama ita ce kurkukunka ka sani cewa gaskiya ita ce alƙalinka ka sani cewa baka da hujja a cikin abin da kake jayayya ka sani alƙabari shine majuyarka fatazakar habsaka ka tuna da abin da zai tsare ka kabari ta da kwanciyar kabari hisabu tawilun fa khallis nafsaka hisabi fa mai tsawo ne yi kokari ka kubutar da kanka daga fitina hisabi yana tsawo wal umru ka yawmin rayuwar nan ko wallahi kamar kwana ɗaya ne duk ranar da ka mutu ranar za ka gane wallahi baka daɗe a duniya ba Allah wallahi sai ka mutu za ka gane ashe baka daɗe ba abin da kai a duniya baka daɗe ba fabadir bi nafsik yi gaggawa da ranka kai aikin alheri kana alfahari da dukiyarka wal kasbu khabith alhali abin da kake nema na dukiyar ta ka haram ne dukiyar haram kake alfahari da ita ka gina gida kana hawa motoci kana saka riguna ka auri matan da kaga dama kai ne kaza kai ne kaza kana alfahari da wannan alhali dukan mutushen dukiyar ka haram ne wa annabi yana cewa kullu lahmin nabata bil haram duk tsokar da ta ginu da haram fannaru aula bihi wuta ce ta fi cancanta da wannan tsokar ga makomarka kana alfahari kana wasa kana nuna jin daɗi dangane da makoma gashi kuma tafiyar taka a hankali kake yin ta ba ka yi wa kanka gaggawa wajen neman alheri wallahi zalunci ba zai bar maka ko da iya an mula ba wannan zalunci karar da mutum yake ko wannan dan yankin ya ba za a bar maka ba duk lokacin da kaga azzalimi ya yi sama to kai masa mafarkin kamar ya rikirkito kuma babu shi babu ci gaba wallahi sau da yawa zai kwanta tururuwa ko cinnaka ta zo ta cije shi wannan wata kinaya ne na cewa ba shi da wani jin daɗi ko a kwanciyarsa ya samu rauni da ciwuka a jikin gangan jikinsa ya kwanta ya samu nutsuwa ya ji daɗi yadda kowa ke kwanciya ya bacci ma wallahi ba zai ji ba in yayi a nan a duniya ba zai kwanta a kabari ya ji daɗi ba yi so wannan shine karshen abin da Imam Zahabi ya faɗa dangane da hadisai da maganganun malamai da ya kawo akan wannan babban zunubi na zaluncin shugabanni da ha'inci da algushi ga waɗanda suke kewata abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ko rashin fahimta Allah ya fe mu kada Allah ya sashi a cikin kunnen ku ballanta ku aiki da shi shi kuma imamu zahabi da ya zakulo mana waɗannan maganganu na annabi Allah masa albarka ya saka masa da alkhairi ya haskaka kafarinsa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani yana cewa menene hukuncin wanda ya sayi littafi na yan bid'a to littafin yan bid'a kana nufin littafin da bid'a ne a ciki ko ku littafin da dan bid'a ya rubuta ko kuma me kake nufi wallahu alam alayi haldi littattafai kala-kala ne shi littafi mutum yana siya ne in akwai wata fa'ida da zai amfana a ciki wanda yake da ƙarfin aƙida da fahimtar aƙida ta sunna kuma ba da haufin wani mai rubutu zai iya canja masa fahimtarsa ko kuma wani mai zaƙin baki zai iya canja masa manhajinsa to in yana da ƙarfin karatun da zai iya bambance tsakanin gaskiyar da ƙarya malifi zai iya saya ya amfana da mai kyau ɗin ya watsar da mara kyau amma wanda ba wannan ba to rashin sayan littafin shi fi masa alkhairi ya haƙura ya samu littafi tacece ingantacce wanda zai karanta garanti ya san abin da ya karanta daidai ne babu son zuciya da ra'ayi a ciki shi yasa kullum ɗalibin ilimi inda zai sayi wani littafi na addini to ya rinka tuntuɓan malamai wani littafi ne ya dace ya saya ba wai kawai mutum ya je kasuwa kawai ya sayi littafi da kawa akwai littafai waɗanda suke akwai ƙazanta da yawa a cikinsu kuma ba ma shi yake ba ka saya ma ka bar shi a labirarin ka ka mutu yayanka su zo su dauka su ce ai littafin baban mu ne wani ya dauka ya karanta ya dauki aqida ciki ya aiki da shi shi yasa so ake duk littafin da ka saya na banza ne ka rubuta a gaban littafin cewa wannan littafin a kiyaye shi dan yana tattare da kaza da kaza da kaza to ko mutuwa ka yi ka bar wannan littafin ka taimaki wanda ya gaji littafin ya kamata dai a kiyaye dan karamin dalibi da bai kai ya kawo ba karatu wajen dan bid'a ko sauraron dan bid'a ko sayan littafin dan bid'a ba naka bane gaskiya don wasu makirai ne yanzu yanzu zai tashe ka daga hayyacinka ya dora ka akan wani tsari daban wani insha Allah kara mala lafiya da nisan kwana ya ce shi ɗalibi ne a wata jami'a kuma yana tare da wasu ɗalibai garinsu ɗaya amma inda suke karatun akwai wani ɗalibi da shi kullum ƙasar yake digiri yake yi amma ƙasar yake idan an yi masa magana sai ya ce ai a kasar da annabi ya ba kwana uku bane ba to wannan ba daidai bane kuskure ne gaskiya ɗalibi da yake karatu a wata jami'a a wata ƙasa ko wani gari da ba garinsu ba ana ba shi hukuncin ɗan wannan garin ne saboda in kullu da mafi rinjayen kwanakinsa da shekarunsa a wancan gurin yake yanzu mutumin da yake zaria university ta abu yana karatu zai yi digiri kaga a majoritin rayuwarsa yana can nan ka gan shi hutu ya zo to a can cika sallah zai a nan ne in ya dawo sai ya kasaru saboda yanzu rayuwar tasa ta canja mafi rinjayen zamansa a can yake to malaman fikiyu sun faɗa ita kasaru ana yin ta ne a wurin da baka zama da yawa a wurin amma duk wurin da kake dadewa a wurin to baka yin kasaru a wurin ku kiyaye wannan kar mutum ya zo yau kansa garaje ita asarar sallolinka baka sani ba na'am lalle haka ne ba a iyakance kasar da kwanaki duk da cewa wata mazhaba ko su mazhabobi ko su malamai sun ce duk wanda ya wuce kwana hudu ko uku ya shiga na hudu to zai cika sallah akwai wannan ra'ayin kuma yana da karfi da hujjojin su ma ba da ka suka faɗa ba akwai kuma waɗanda suka ce za ka yi ta yin kasar ne in ka yi tafiya in dai musafir ne musafir huwa alladhi yaqsiru sala shine yake yin kasar in sunan ka matafiyi ne amma yanzu ɗalibin da yake karatu a wace university sunansa matafi dan Allah ba sunansa matafi ba san zuciya ne to ya kamata a ji tsoron Allah a gyara kuskure ne ka faɗakar da ɗan uwanka ka gaya masa ba daidai ba ne ya cika sallah shi ya fi masa amma inda yake zuwa baya daɗewa nan ne zai kasar ya tabbat tabbas annabi ya yi kasar sama da kwana hudu sama da kwana ashirin da ɗaya amma duk a sunan musafir ne matafiyi ne kai fa ɗalib ne ɗalibi ne mai karatu ɗalibi nawa yake zuwa shigo nan garin ya zama ma ɗan gari wani ma ba ganewa zai ba garin su bane ba su a kiyaye wannan shi kuma yana cewa ɗan shi'an da ya mutu akan shi'anci mai hukuncinsa sannan mai hukuncin wanda yake musulmi shi ba ɗan shi'a ba a kansa shi'a ɗin mun sha yin bayani akwai waɗanda za ga jahilai ne a shi'ancin ba su ma san me ba kawai dai tsabar ra'ayi ne dai suke bi kawai haka ake jansu cikin jahilci su sun dauka wannan ne shine daidai to wannan ba za ka yi mai hukunci da irin manyan shugabannin su jagororin su ba wanda suke kira a kanta a kan batar sun san batar ne saboda wata manufar su ta duniya suke kira mutane wannan iyakaci ka ce fasiki ne wancan kai masa uzurin jahilci don wani in ka zaunar da shi ka karanta maka yi mai bayani sai ga ya fahimta matsalar su zauna masu saurara din a musu bayanin ba sa zama saboda an hana su zama to wanda kuma adda'iya mai kira a kanta wanda ya karfi ya yi kwari a ciki yana sane ya buɗe baki ya tsine wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine abubakar har cewa suka yi duk annabin da ya yarda sayyidina abubakar shine halifansa su ba annabin su bane kaga automatically sun fidda kansa ga musulunci wanda zai bude baki ya ce na na Aisha yar wuta ne to shi kuma sai ya zama dan aljanna har sai ka zo ka tambaya ka ce wai kai mai sallah ko kai mai ko ka ce Allah ji kansa ya ce fa na na Aisha kafira ne shi kuma sai ya zama musulmi arne ne mai rijista cikakke wannan ko shakka ba mai haka Imam Ibn Kathir ya faɗa cikin tafsirin sa bayan ya kawo ayoyin na suratul nur da Allah ya ce jerowa tun daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum yace to duk wanda ya zo ya zargi na Aisha bayan Allah ya wanke ta ya karyata Qur'ani kenan kaga wanda ya karyata Qur'ani ko aya kafarta so sai ka lura kaga babu bukatar ma ka tambaya wai ya halatta abi sallah mutum yana zagin sabon annabi ka bi sallah kenan ka yadda ma yana kan musulunci ya za a ce waɗannan kafirai ne shi kuma ya zama musulmi yanzu mutum ya zo ce a umar dinnan kafiri ne shi kuma yana musulmi kana ganin sa a matsayin musulmi da hadisi ya zo duk wanda ya ce wani kafiri shi ba kafiri bane kalmar ta dawo kan shi yaya magana yin sallah a saman gaba babu hula shi ya ga wasu masallacen suna hanawa a tsaya a saman gaban ba hula ya halatta a yi sallah babu hula amma kuma wajibi ne a kiyaye kowane masallaci kuma ka'idarsa da ba saba shari'a ba mu a nan al'adar mu a nan hula mutunci ne hula kamala ce hula daraja ce mu a ɗabi'ar mu akwai sabani shi za a ga mutum ko surukinsa zai je wajensa ko neman aure ko na abu da hala ce bai da hula ce a dan nemi hula a dan saka ashe kamala ce to zai je gana da ubangiji zai sallah innal musalli yunaji rabbahu sai zai tinkare shi ba hula misali dangane da sahun gaba musamman ma bayan liman annabi ya ce liyaliya ni minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana to masu hankali ne balagaggu kar a sa yaro karami da bai balaga a bayan liman ba wai dan yayi sallah ba ta yi ba ba wai dan yayi limancin bai yi ba amma dai an fi son dai masu hankali masu natsuwa su suke tsayawa a bayan liman saboda ko da wani abu zai faru kimar masallacin ne a ga masu kamala ne a bayan liman sai dai kuma duk masallacin marasa kamalan ne to kaga sai a ta bugawa haka to amma waɗanda suke hana mutane su tsaya a sahun gaba kwata-kwata a masallaci don ba su sa hula ba su kuma ba su da hujja gaskiya an yadda dai saka hula kamala ne a dai kwadaitar da mutane a rinka sa hula kuma ba wanda ya ce sallar mai hula ta mara hula ba inda aka ce in ka yi sallah da hula ladanka ya fi yawa sama da baka sa hula ba ba faɗa ba amma na gaya muku al'adar mu kamala ce mutunci ne to manzar din physical appearance din da ake gani a masallacin shine ake so a gade mutane masu wannan amma ba yana nufa cewa ibadar ta mai hular ta kuma mara hular bane wani ma mara hular ya fi mai hular imani ya fi shi tagawa so tashaddud da koran mutane a sahun gaba sahun gaba ne na shi dan mutum bai sa hula ba wannan kuma gaskiya ra'ayi ne kuma yana buƙatar a bada dalili a kai ɗaya kenan su a rinka sa hula a mutunta kai ko kuma masu yin haka ɗin ku yi ƙoƙari ku zaburar da su ku nuna musu alheri yanzu idan aka ce da wani dalili waye ce ka sa babbar riga me za ka ce ba muna sa babbar riga ba da malumanin da waye a ina aka ce ka saka al'ada ce ta yadda mai kyau ne kuma ba inda aka ce dan kayi sallah da shat da wando ba ta yi ba ko kuma ba ka da kamala ya danganta ga al'adar mutane abinda ake so mutum ya suturce al'aurarsa ya rufe jikinsa amma ya respectin al'adun mutane da yadda suke yanzu wannan rigar da suke wuya na kuna ganin na suka doguwar riga da wasu sauran in naje wata kasar wani wurin in naje su kuma ni ne bako a cikinsu akwai kasar da zaka je gaba ɗaya masallacin duk zanzaro ne da su da shef da wando da kot limamin juma'ar ma gaba ɗaya a zanzare ya hau suna nan da yawa wallahi a duniya in an ci sa ya dauki wannan hular ta mu ta ustadai ta shi kafiya na ce dan jefa ta in an ci sa da kananan kaya za ka gan su ko irin malaman da ake ta faɗa na duniya su zakir naik su waye ya kake ganin su ka taɓa ganin sa babbar riga kot ne zai sa ya yi zanzaro ya sa necktie da wandansa amma a dangale amma ya yi wasu kuma jacket suke sa yanzu kamar mutanen sudan jacket da wando riga iya nan iya nan gurin da wando babban malami profesa babban malami shekul islam a wurinsu mahaddacin qur'ani sai ga yazo da wannan da jacket da wannan nan da ita yake yawo ko hular ma babu akan shi kuma su ba aibu bane a wajen su ka je masallatan sai ga shi ya wuce yake sallah wani lokacin ga shi da dogon riga wani lokacin ga so sutura a karamar kalla shi kaya ba shi yake nuna wane yana da imani ko bai da imani ba abinda ake so su suturce jiki kuma ya zama babu dai ko mutum ya ruku'i ko sujada al'aurarsa ba za ta bayyana ba to kar mu zo mu jefa kanmu a cikin tukunya mu takure kanmu akan abin da ba a ce mu takure kanmu ba wanda ya saka doguwar riga ya saka babbar riga ya sa hula ya kyautata wannan yayi wanda ya sa kananan kaya ba za ka ga illa ta bayyana al'aura a jikinsa ba yayi kuma sallar su duk ɗaya ne shikenan babu wani illa a ciki babu matsala a ciki akwai kasashen da za ka je dole ma irin wannan kayan nasu suke sayi ko yanzu jin nake muku wa'azin nan akwai kasar da na ji ni ma ba sa nan doguwar rigar ba wannan dai kananan kayan dai zan dauka a saka ina da su kuma yanzu haka a gida da yawa wallahi su ba wani abu bane ko ina suna tafiya da ɗabi'ar da al'adarsu wani aboki na a jami'ar madina na taɓa gaya muku muna da mun zo sallar mun zo karatu wata rana na sako babbar riga ta mu ta najeriya na saka yaran larabawa da suke ta gani na yan amerika yan china yan india yan ina ne ya sha'aba saboda kowa zulun dogon riga yake sa ni kuma na sako babbar riga na yi kwalliya na sa hula na karya ya dauke ta hulan ne kwankwasa ce ish kaza ya da zakil wallahi yace baka jin nauyin wannan saboda su sun saba ne hulan su kaganta da ka dan soka ka matsi in kana sa ta shikenan kamar baka sa komai ba mu ko wannan nauyi wallahi amma dole haka za mu yi ta kakaba ta saboda saboda mun saba ai doge sawa har mun saba ma majin nauyin ta amma wallahi aka dora ta a kilo wannan ba za ta ja haka babban rigar nan ya ce ya shaza ya ake kasa wannan na ce me ya ce ya kai haza haza haram ya aka na ce haram wai wa tabzir wala tubazzir tabzira ya za ka zo ka saka ga wando ga riga ka lullube kuma ka ɗauko wata babbar riga ka daɗa ɗorawa me amfaninta ya ce wannan almubazzaranci ne da dukiya haka ya gaya wani yaro wani muhammad sunansa wani abokina dan madina ne shi bai saba ganin wannan ba ya shaza ta faɗa Allah ya ce muke ni ma na tuno suna sa irin abayan nan sai na ce yawwa na ce abayar da kuke sa limamanku da malamai ba sun sa riga sun sa dogon riga sukan ɗauko abaya su zan rataya ba na ce to ita wannan abayar mai amfanin ta ya ce ya kai haza zina ya kai wannan ado ne kwalliya na ce hazihi zina ba ga da aiki ba nan gurin su gani kwarai da gaske haka yake to yanzu zaka ga mutanen Mauritania babban malami dan Mauritania ko wannan kasashen ko Morocco suna da shaddodi masu tsada masu kyau aiki ake musu wallahi da ƙasa sama amma sai ga iya haduwar malami ya sa babban riga katuwar riga amma bai da hula haka suke babban malami za ga ya tara ɗalibai ga babban rigar an yi mata aiki wallahi sai ga yana darasi a talabishin na duniya an sashi ko hula bai shi yake ce arne ne to ya kamata mu rinka gane bambancin al'ada da waye da sauransu kun fahimce ni kuma yanzu nan aka ce maka ka nemo hadisai da sahabbai suka yi sallah da hula za ka sha wahala fa kafin ka samu ko annabin ma a ce maka ka nemo hadisin da yake saka hula za ka daɗe fa kafin ka samu ban ce babu ba akwai amma fa ba su da yawa me yasa ma ba a magana kawai ana tafiya ne sutura a bisa yadda al'ada ku take kawai so kar wani ya zo ya ce wani wai dan baya son hula ya kame da shi kafiri amma yana da kyau ina gaya muku al'adar mu ne abu ne mai kyau a rinka sawa a rinka sawa kuma mu kula da al'adar mu da suturar mu abu ne mai kyau babbar rigar nan abu ne mai kyau a sa ta a gyara ta doguwar riga a kyautata ta ba mu zo mu ta saka yan riguna kamar za mu je kashe gobara ba wai wacce ta kashe mijinta za a ba ta gadansa a'a duk wanda ya kashe wani barci gadan shi ba hukuncinta ta aikata haram babban zunubi hukuncinta kuma a kashe ta hukuma ta kashe ta in ya tabbata ta kashe mijinta ko ta kashe ɗanta ko ta kashe wani misali a kashe ta haka Allah ce annafsu bin nafs wal ainu bil ain wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sin bis sin wal juruh qisas wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire hannun wani a cire hannunsa wanda ya balla kunnen wani a balle nasa wanda ya cire idan wani a kwakule mashi wanda ya yanke hancin wani a yanke wanda ya karya wani a samu a samu abin a karya shi duk wanda ya san in yayi wa dan uwansa irin wannan shi ma za a yi masa to gobe zai yi ba alqatlu anfa lil qatl haka suka ce ba abin da yake hana yin kisan kai in banda kisan kai din to amma ƙasa ce da ake rayuwa da munafukai da munafurci da rashin gaskiya da ha'inci galiban duk kashe-kashen da aka yi ta aka yi ta yadawa a midiya an yi ba a ɗaukan mataki ko ɗaya ba za ka samu wanda aka yi ba yanzu yanzu wannan kesin da ake ta faɗa an yada har sun canja abu eh ai yanzu ne da kai kisan kai yanzu wannan zaka je na asibiti sai aka bada yan kudin ka a baka takardar mahaukata da ka kashe wani sai ka je ka ce mahaukaci ne kai sai su rubuta takardar sai su baka kawai ba dai kotu za a je ba ana zuwa kotu sai ka daga takarda ka ce ai mahaukaci ne kai a ka'idar constitution din Najeriya sai a ce shikenan kai ruling case saboda baka da hankali ita ma wannan dan kuna nan za ku ji sun samu mata takardar mahaukata musamman kuma suna da hali yar manya ne yar wane wane ne ya duk wanda ya bari ya kashe shi a kasar nan kurin an kashe shi in kaga za a kashe kaka gudu kawai Allah to shi ma ba Allah da aka kashe shi an ce ta yi ta attempting za ta kashe shi me zafi ba ka sallamanta a kan ne ke ɗin yar zinari kewaye har mace da buɗe baki ta ce za ta yi ajalinka ko yau din nan yanzu kafin na taho nan akwai wanda ya zo ya mu mun fatawa ina mamakin mutane Allah karka jarabe mu da wannan masifar wallahi akaram kallah wallahi iyali na ni ina son ta ina kaunarta na nuna wallahi malam zan gaya ma gaskiya ni yanzu ita ma nake jin tsoron ta wallahi da ita ba take cewa ni ka suke ni ce dan Allah ki daina mu wannan magana tayar mu hankali yake wai tana cewa ya sake ta wai yana cewa wannan zancen tayar mai hankali yake ka ji fa shi ne da zai ce zai sake ta hankalin ta ya tashi amma yanzu an yi rubacin kesa to ya zo zai aure ya rasa yadda zai cata da hankali ta ce wallahi idan ka yi auren nan wannan auren zai iya ajalinka a kansa ya ce karara ta faɗa ta ce masa a gabansa duka wannan bai wuce yan kwanaki ba a garin nan ba kai wannan ta ce masa a gabansa ba dai sai kana raye ba za ka ce za ka yi aure ka ji daɗin to kai ya ce malam Allah ya rufa mun asiri duk abin da ake wa mace na mata na ba ta dama tana kasuwanci tana kaza tana kaza tana kaza amma ta hana ne auren wai ya zo neman fatawa ya zai eh shi yana so zai yi auren kuma gashi ba ta so kuma ta ce kaza na ce to kaga yanzu yayin kashe mutane ake Allah ah to wannan wanda aka yi na Abuja fa malam aka maka Allah wannan Abuja wanda aka yi na Abuja ba bayan kwana biyu ko wata matar ta meme ta a zamfara fa ba ku ji labari ba kwana biyu kawai ita ma ta samu kwalba ta yi ta cakasa kawai to malam an ba su dama su akwai kungiyoyi ana ta neman yancin mata an ce a fito da su a ba su yanci ko ba ka bane ana neman yanci ko ba ka bane so yanzu suna nan sun yi rikimo suna ji inda ba wani hukunci za a yi ba kowa da mijinta ya yi biribiri ta gaba dama sai ta aika shi lahira kun na ce to kaga yanzu wallahi yayi suke yi kuma in ta kashe ka ta kashe banza ba abin da za a yi ko an ce wannan yarinya da ta yi wannan abun ko an ce za a kashe ta kuna nan kuna zanza ku je wata kungiya America kungiya daga Ingila kungiya daga ra sun zo suna da interest za su ba ta lauyoyi sai an ta shari'a daga nan har an tafi can wallahi ba za su kashe ta ba zai yi wahala ba abin da za a yi akai lauyoyi makareta a lokacin fa yau yau ne ko jiya ne an kai ta kotu ne an kai ta an je an zauna an caje ta abubuwa guda uku ta kasa magana ta rufe kai an ce kaza kaza amma wai da lauya ma ta zo lauyan yana cewa kotu yana neman kotu ta ba da belinta kaza kaza mutum ya kashe dan adam gashi nan a abin nan sauransu haka za a yi ta karyar banza tunda da mu mallami hakumi ma anzalallahu ne ya za ya karam kala na ce abinda za ka yi shine ka samu takarda lafiyayya ka rubuta mata takarda ka ce ki tafi gidanku na sallame ki ba ni ba ke wallahi to ka bari ta kashe ka me zafi wai yaya kaza na ce yaya in ta mutu yayan ka ba za su rayu ba na ce yanzu haka babanka ya mutu ko tsohuwarka ta mutu ce wallahi tallahi malam ban da uba na ce to me yasa me ka ba ga kana rayuwa ba ta tafi ta tafi in ta mutu ƴaƴan ba za su rayuwa yaushe mutum zai zo yana ɗaukan kaskanci da wulakanci a gidansa saboda renin hankali wai mata ka ta buɗe baki ta ce za ta kashe ka kuma ta ce zan sama poison zan maka kaza wai duk da haka wai yana neman wata fatawa mai dan sauki sauki ya zai da ita na ce ba dai a waje na ba ni kam ba a waje na ba wallahi ciwo abun bakin ciki da kutu da sauransu na ce ka je ka sallame ta ya halatta wallahi ni ba na ba da fatawa a sake mace amma irin wannan a guje ka tura ta ta gaba in ta je gida ta sha koko ta je gida ta yi zama ta wahala suka fara layin banɗaki da kannanta babanta ya ganta ya dawo waya aka yi ne ni ban abin nan fa kaza suka fara rikici da uwarta za a neme ka mata ɗari idan an sake su guda casa'in sai sun biyo kadu ubangi ce ni fa bana so ana tara mun zawarawa a gidan nan ana zagi na unguwa na tara yaya sun ki sai aure kaza kaza kaza Allah haka suke yi ki je koma me zai ki koma gidanki halin nan da ake cikin malam abin karyawa ma baya samuwa fa wallahi tallahi maleji ake yi abinda za a ci abinda za a sha ta zo mace ta zo ta taro maka ta zo ma gida da yaya hudu biyar shida wai ta zo wai ta rikici akan mijinta zai kara aure in kuka ce wai za ku hana ƙara aure kun ɗauki wahala masu zuga ku sun cuce ku aure fanki ku mata ba lakum minan sai fatiha بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك